الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساجكموا رانا تبيو تكرشي تدورا لتاهي إجيا wannan shine darasi na bakwai haka ne ko na bakwai jiya shidda muka yi yau dai insha Allah sai mun ga abin da ya ture ma buzu naɗi in ta kama a kai asuba sai an kai balle ma ba za a kai ba za mu tashi albabun rabi fi saumi babi na hudu dangane da azumi malam ya ce wa huwa al-imsaku an shahwatay al-batni wal farji shi azumi shine kamewa daga sha'awoyi guda biyu na ciki da al'aura yawman kamilin cikakken ini bi niyyati taqarrubu ila Allah ta'ala da niyyar kusanci zuwa ga Allah fi ghairi zamanin haidi ba a zamanin haila ba wan nifashi ko biki ga mata kenan wa ayyamil a'yadi da ranaku na idi wa lisawmi thalathatu arkan azumi kuma yana da rukunai guda uku al'awwal na farko al'imsaku anil mufattadati kamewa daga abubuwan da suke karya azumi kal jima'i kaman jima'i wa ikhrajil mani da kuma hutar da mani wal maziyu da maziyi wal qai'i wa isalil akli wa shurbi da amai da kuma ci ko kuma sha isalil akli wa shurbi ne ma'ana ka isar da abinci ko abin sha zuwa ga bakinka aw ghairihima ko wanda ba wannan ba ila alhalqi ka isar da su zuwa ga makoshi min alfami ta hanyar baki wal anfi da hanci wal udhuni da kunnuwa wal aini da kuma idanu kenan duk abin da ka sa ta hanyar wa'annan abubuwan to yana lalata azumi sai da in ba kuma ta mun ga ka'ida ko يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب ويغلب الجانب التغذية في غيره wannan su ake cima almanafizu almu'tada ma'ana abubuwan da aka saba ana sanya abinci ta hanyar su baki da hanci wannan su ne almanafizu almu'tada to malikiya su suna sa kunne da idanuwa to a takaice duk abin da ya shiga ta hanyar baki ko ta hanyar hanci aka sanya shi kai tsaye ya lalata azumi sawa'an abinci ne ko ba abinci bane amma almanfazul ghairul mu'tad mashigar abu a cikin jiki wanda ba ba na al'ada ba kamar idanu da kunnuwa da kuma sauran wurare na fata su kuma za a kula abinda aka sanya a matsayin abinci ne in a matsayin abinci ne ya me ya karya azumi in ba a matsayin abinci bane bai mi ba bai karya azumi ba kamar irin su serum irin su allura ko kuma wani magani da ake da ake sawa ta gaba da mata su ake suke sa ta gaba su kuma za ana samu shi ta baya ta dubura ana soka wani magani to duka wannan baya lalata azumi dan ba abinci bane kuma ya shiga a manfaz ghairul mu'tad الثاني نبي النية نية فلا يصح صوم بدونها azumi baya inganta banda niyya fardan aw naflan azumi ne na farilla ko na nafila wa yushtaratu fiha an takuna muayyanatan kuma niyya an shartanta ta kasance kayyadadda an ayyana ta bi an yanwiya ada a fardi ramadana masalan misali yayi niyyan yin azumin watan ramadana mubayyitatan kuma niyyar dole sai an kwana da ita fala ta sihu naharan a ini ba ta inganta ma'ana mutum ya tashi da sahi zai ɗau niyan azumin ramadana ko da sahi zai ɗau niyan azumi wanda yake da sababi amma azumi wanda yake baya da sababi kawai na nishaɗi ne shi babu laifi ko da rana kana iya ka ɗau niyan shi mun yi bayanin wannan a shimawi ko ya ce jazimatan kuma niyan ta kasance tabbatatta babu kokonto النية يطلب فيها الجزم لا التردد fa niyyatul mutaraddida batila dan haka niyyar da aka yi kokonto to niyyar ta lalace faman nawa lailatul shakki dan haka ka'ida ne a wajen malaman fikihu man nawal iftara aftara duk wanda ya niyyar aje azumi to azumin ya aje kansa ko da bai ci komai ba da kai niyyar aje azumi shikenan azumin ya lalace dan haka duk yanda ka shawo ya kai niyyar aje azumi in ba haka ba wuyan za ta karu za a yi bi babu ba uwa ba riba biyu babu aihuwar guzuma uwa kwance da kwance faman nawa lailata shakki da haka duk wanda ya niyyar azumi daren da ake shakka su ya magadin azumi na gobe in kana min ramadana idan ya kasance niyyar azumin ramadana kin ne lam yujisu bai wadatar mishi ba asalisu na uku zamanu saumi lokacin da ake azumin wa huwa min tulu'il fajr as-sadiq shine daga bullowan alfijiri na gaskiya ila ghurubi shamsi har zuwa faduwar rana fi ghairi ayyamil haidi ba a cikin kwanakin haila ba wa nifasi da biki wa yawmil fitri da ranakun sallah wa yawmi an-nahri ana nuhin na ranar sallah karama wa yawmin nahri da kuma ranar sallah babba wal yawmaini ba'dahu da kuma kwanaki guda biyu bayan shi ayyamu tashrik ko amma mafi magana mafi inganci kwana uku ne bayan ramadan eh bayan sallah babba kwana uku bayan ta sune ayyamu tashrik amma a malikiya kwana biyu ne li ghairi almutamatti ga wanda baya tamattu'i ana ga da kenan wa'annan kwanakin ba a azumin su ana ga da ko to nan sai yace li ghairi almutamatti ga wanda baya tamattu'i abin da yake nihi shine wanda bai da hadaya kusa in mutum baya da hadaya a wajen hajji Allah ya ce fa mastaysara min alhadi ko faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum to thalathati ayyam kinnan ana yin su ne bayan sallah to kenan shi wanda yake me yake da suna bai da hadaya ta hajji shi wannan kwanakin zai yana iya yin azumi shi yasa ma ne yace li ghairi almutamattiya faslun yustahabbu تقديم الفطر وتأخير السحور مستحب ne a gabatar da a bude baki da kuma jinkirta yin sahur wa kafful lisani anil hadayani da kuma kame halshi daga magungunna na banza wal fuhush da kuma alfasha min alqawli na magana alhadayan magungunna wanda suke ba su da ba su da ma'ana na banza ba su da digi ana gan da ke ku su kuma alfushi magunguna ne na alfasha wanda suka shahi al'amari na batsa da abin da ya gama da haka wa tarku siwaki bir rasabi da kuma barin yin asuwaki da abin da da iccen da yake danyi wa tarku al mubalagati fil madmadati wal istinsha haka kuma da barin kai makora wajen shakarwa da hacewa kurkure baki da da shakarwa wa saumu yawmi arafa da kuma azumin ranar arafa li ghairil hajji ga wanda yake baya hajji shi ma wanda yake yana wajen aikin hajji baya halatta ya azumin arafa wanda ba sa aikin hajji su ne ke azumin arafa wa yawmi tasu'a da kuma ranar tasu'a wa ashura da ashura wa talatati ayyamin min kulli shahri da azumi na kwana uku na kowanne wata wala takhtassu bil ayyamil bid kuma wannan kwanakin ba su keɓanci ranakun hori ba lejur blanc mun yi bayanin shi a ashmawi wala yukrahu sawmu yawmil yawmil jumu'ati munfaridan kuma ba a karhanta mutum yayi azumin ranar juma'a ita kadai mutum ya keɓance juma'a yayi azumi magana mafi inganci makruhi ne hadisi karar manzo Allah ya hana ya azumi ranar juma'a sai in za a hada shi da wani wa yukrahu zawqul milhi wa majjuhu kuma makruhi ne ɗanɗana a gishiri da kuma me yake da suna motsa ta a cikin baki wa muqaddimatu aljima kal qubla da kuma muqaddimatul jima ma'ana abubuwan da ake farawa kamin a kai ga jima'i yana nuhin dai wasa da iyali wal mubasharati da kuma runguma wat tafakkuri da kuma tunani wan nazari da kallo almustadami wanda aka dawama ana yi ma'ana kallon kuri ka kura ma matarka ido kana kallanta in kana azumi malikiya suka ce makruhi ne wal mula'abati da kuma wasa in urimati salama wannan makruhi ne fa in za a in ana in an tabbatar da za a kare lahiya shine ma'anar in ulimati as-salama wa illa idan kuma ka san ana iya ayi tazarci fa yuhramu alaihi zalika to wannan shi haramun ne a gare shi wala yuftiru as-sa'imu al-mutatawwi'u li azimatin aw ghayriha baya ashi azumi wala yuftiru as-sa'imu al-mutatawwi'u li azimatin baya aji azumi mai azumi na nafila li azimatin al-azima shine ad-da'watu ila at-ta'am dan an gayyace shi zuwa ga wani abinci ko zuwa wata walima aw ghairiha ko abin da ya kama da haka wa in halafa alaihi bis salati as-salati ko da ko a ce yayi mishi rantsuwa da rantsu da da saki guda uku kun san su a Laraba suna da rantsuwa ta saki shine in har baka yi abu kaza ba to mata ta ta saku na saki mata ta saki uku ai kana so ya zama da matar shi ko to in kana so ya zama da matar shi kenan sai ka yi ne sai ka yi abin da yake so kawai misali yana so ka kai mishi wani abu ka ce wane in ba ka yi mini abu kaza ba to ni kuma matata na sake ta sake uku in kana so ka kashe aure kenan ka kai ala ganda ke ku in kana so ka kashe aure ba za ka yi ba in kuma kana so ka aure ya mutu sai me sai ka yi to haka suke yi to shine malam yace ko da a ce ya maka rantsuwa ta sake uku akan sai ka ci wannan abincin malam yace kaka ci in dai kana azumin nafila kenan ya yi azumin nafila a malikiya muke ai yawa in ba malikiya bane aiko ya halatta ko mun ga hadisi as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsuhu ko mai azumi yana da ikon cin karansa ba babbaka azumi na nafila in sha'a aftara wa in sha'a yake da suna sama in ya so ya aje ya kare azumi in ya so ya ci gaba kenan magana mafi inganci ya halatta ka aje azumin nafila dan an gayyace ka walima awil iski ko kuma rantsuwa ta ‘yantarwa shi ma dukkanin shi rantsuwa ce da suke ta ‘yantarwa sunnisa yake za ka saba mishi a kan wannan rantsuwa shi ake cima at-tahnis at-tahnis shine mukhalafatul yamin mutum yayi rantsuwa sai ka saba ma kai rantsuwa sai ka saba ma wannan rantsuwar ko wani yayi rantsuwa sai ka kiyin abin da ya rantsuwa akan shi shine sunnisa to za a za a saba ma wannan rantsuwar da yi ba za a mishi biyayya ba illa an yakuna ahada walidaihi sai in ɗaya daga cikin iyayen shi ne su in suka yi rantsuwa akan sai ya aje azumi to ya aje shi aw shaykhahu ko kun malamin sa ana gan da ko fa innahu yuti'uhu to zai mishi biyayya idza kana ala wajhi ra'afati li idamati sawmihi idan ya kasance sun ce ya aje azumin ne dan saboda tausayi akan dawwamar azumin da yake yi ma'ana iyaye kun san za su iya ganin tausayin mutum yaro misali yana yawan azumi sai iyayen shiga tausayi su ce ashe azumin nan to shine abin da malai yake nihi kuma ba yaro ba ko babban ma yana iya yawaita azumi har ya kai ga aga tausayin shi sai a ce ya aje azumi to shine ma'anar idan kana ala wajhi ra'afati li idamati sawmi idan ya kasance sun ce ya aje azumin ne dan suna tausayin shi dawwamar azumin da yake yi ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا duk wanda ya aje azuminsa a cikin inin ramadana da gangan ko kuma cikin mantuwa wajaba alaihi qada'uhu to ya wajabta akan shi biya wannan azumi wa ya samu in kana amdan kuma yana da zunubi inda gangan yayi wa tajibu alaihi al-kaffara a kuma kaffara tana hawa kansa bi ahadi thalathati ashiya'i da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ala takhyiri tare da zaɓi ma'ana zai zaɓa ne daga cikin wannan abubuwan guda uku wahiya su ne imma it'amu sittina miskinan imma ya ciyar da miskini sittin kullu wahidin muddan kullu wahidin muddun kowanne miskini zai bashi muddu guda bi muddihi sallallahu alaihi wa sallam da muddin manzon Allah wa huwa afdalu shine mafifici aw siyamu shahrayn mutatabi'ain abu na biyu ko kuma ya azumi na wata biyu jira da juna aw itqu raqabah ko kuma ‘yantar da wuya ta mu'mina ma'ana ‘yantar da baiwa kamilatan ghairi mulaffaka ya kasance ita baiwar da za a ‘yantar kamilan laci ma'ana tana da bauta cikakka ghairi mulaffakatin ba wadda aka haɗa ba ne abin da yake nufi shine kun san akwai bawan da mutum biyu ke mulkinsa ana gane da kyau ko to kaman irin wannan dan zaka ‘yantar da baiwar dalilin kafarar azumi ba za ka ce ba to ni na ‘yantar da rabona ka ce maimakon kafara ne a'a dole sai baiwa kamila wadda ka mallake ta cikakkar mallaka shine kamila ghairi mulaffaka salima ta kasance kuma lahiyayya la tustahaqqu biwajhin babu wanda ya cancance ta da wata huska ma'ana dai babu wanda yake da wani iko akan ta sai kai الثالث الباب الخامس في الاعتكاف باب نبي يبدأ جنة اعتكافي وحقيقته اللبس في المسجد للإبادة معنى شيني حقيقته حقيقة الشيء أي معناه يندى اعتكافي يكي شيني زما أشكين مسلاتي دنيا إبادة على وجه مخصوص وتهسكا كبنتتا وأقله يوم وليلة ما في كرنشنسا يوم وليلة ini ɗaya ne da dare guda ma'ana dai kwana guda a malikinci amma amma magana mafi inganci a itikafi ko awa guda kana iya kai niyan itikafi wa akmaluhu ashratu ayyamin amma mafi kammalarsa kinan nan malam yana nufin itikafi na ramadan wanda yake kammala shine mutum yayi kwana goma wa huwa min nawafilil khairi kuma shi yana daga cikin nafiloli na alkhairi shi itikafi وله أركان أربعة أنا دركني قد هدو الأول نفرك المعتكف من اعتكاف وهو كل مسلم مميز شين دكان مسلمي وان ديكي ينا دوايو فيصح من المرأة والصبي dan haka itikafi yana inganta ga mace da kuma karamin yaro warraqiqi da kuma bawa asani as-sawmu daga cikin rukuni na itikafi shine kasance kana azumi fala yasihu bidunihi dan haka itikafi baya inganta ba da ba da azumi ba malikiyance kenan amma a sunnance ya halatta ko ba da azumi ba kai itikafi misali akwai tsohi wanda ba su azumi kun ga lokacin itikafi suna iya su yi su yi itikafi as-salisu al-mu'takafu fihi inda za a yi itikafi wa huwa al-masjid shine masallaci fala yasihu fi ghairihi baya inganta yin itikafi a wuri wanda ba masallaci ba kaje kai tuzuru baka ce ka zamna geton ka kace azumi ka kace itikafi kake da zaman jego dai kake ba itikafi ba sai masallaci wasu malamai ma suna ga sai masallaci na juma'a amma da sharadin in itikafin zai kama ka a juma'a misali kwana goma zaka yi itikafi cikin kwana goma dole sai an samu ne yau to shi yasa shi wannan dole sai ka zo juma'a kai amma itikafin da juma'a ba za ta kama ka ba ya halatta kai a masallacin ku kenan maimakon geton ku akwai akwai dan karamin masallaci makwabtan ku to zama nan kai itikafi babu laifi amma in juma'a za ta kama to dole sai an yi a masallaci na juma'a dan kada a hito zuwa juma'a kenan الرابع نهض الاستمرار على عمل مخصوص من الإبادة شي gaba da ke bantattan aiki na ibada وهو الصلاة وقراءة القرآن شيني سلا ذكرات القرآن وذكر الله تعالى da ambaton Allah wannan ho shine abun da kawai ake cikin itikafi salla karatun Qur'ani da zikiri wa yukrahu lahu an yaf'ala ghayra hadhihi thalatha makruhi ne yayi abun da ba wa'annan abubuwan guda uku ba mimma huwa ibada na daga cikin abun da ma yake ibada ma'ana makruhi ne kai wata ibada wanda ba wannan guda uku ba ibada ma an ce makruhi ce to ina ga abin da ba ibada ba in babu aula ko kal ishtigali bil ilmi kaman shagaltuwa da ilimi wa kitabatil kathiri min alqur'ani da kuma rubuta alqur'ani mai yawa ma'ana kai ta rubutun qur'ani shi dai wannan ai kuma yana shiga a cikin zikiri ko wa an yakuna imaman ratiban kuma ya kasance shi a wa an yakuna imaman ratiban ya kasance limami ne ratibi to ban san abdamir ya'udu ila almasjid ba ko kuma ya'udu ila almu'takif ah yawa ila ikrah ko na'am wa an yakuna imaman ratiban kuma makruhi ne ya kasance limami ne ratibi yawa dan saboda zai shagaltu da mi da limanci ko da ba mutane sallah da kuma za a zai kuwa a yi tambaye a yi tambaye shi wa an yarka ala sathin aw manara kuma makruhi ne mai itikafi ya kasance ya hau akan saman masallaci ko kuma akan hasumiya ta masallaci kidan dai cikin masallacin ya tsayawa wa an yu'azziya aw yuhanni'a ko kuma yayi ta'aziyya ya je wajen ta'aziyya ko kuma ya je wajen barka shine tahni'a wa an ya'takifa ghaira makfiyin ko kuma wanda bai da abin da ke isar sa yayi itikafi ma'ana baka da abincin ci ka zo ka zauna kuma itikafi zaka yi kaga za a samu fitina ko wa yustahabbu al-i'tikafu bi ramadana kuma mustahabbi ne ayi itikafi a ramadan wa yata'akkadu bil ashr al-akhir minhu kuma istihbabukin ya yi karfafuwa a kwanaki guda goman ƙarshen ramadan ma'ana ramadan gaba ɗayan shi ana iya yi itikafi amma dai an yi so kwanaki guda goma na na ƙarshe faslun yabtul al-i'tikafu bi fi'l al-kaba'ir itikafi yana lalacewa dalilin aikin kaba'ir zunub manyan manyan aikata manyan layuhuka kazina kaman zina da mutum ya yi zina itikafin sha lalace wal iyazu billah wa shurbil khamri ko shan giya ko abin da yake kawar da hankali wal kadhibu to kaji hada ma ƙarya ka ashe mutane da yawa itikafin su ya lalace a aka ce ƙarya ma kai itikafin ya lalace a to kaga mahuta mahuta shine dai ka kashe salula ko ka kashe salula dan in dai sallana na ga hannunka to sai kai ƙarya walƙazifi da kuma yima wani ƙazahi wa bil jima'i da kuma jima'i ko da da iyalinka ne ko wa muqaddimatihi da kuma abinda ake farawa kamin akai ga jima'in ma'ana ko da wasa kalkublati kaman sumbatar matarka lailan aw naharan daddare ne ko a cikin ini ala wajhi shahwa a huska ta sha'awa wa bil haidi haka kuma azumi itikafi yana lalacewa idan haila ta zo wa bil akli da kuma ci wa shurbi da sha naharan a cikin ini ma'ana aji azumin kenan wa bil khuruji min al masjidi da kuma huta daga masallaci li ghairi ma'ishatin ba dalilin wani abu wanda sai da shi zaka rayuwa ba aw li ghairi hajati al-insani ko kuma ba dalilin wata bukata mai ƙarfi ta dan adam ba ma'ana dan kaho ta masallaci wajen biyan bukata ta ban daki babu lahi ko kuma kaho ta baka da lahiya ne dan ka je wajen neman magani to irin duka babu lahi babu lahi akai a takaice dai shi itikafi shine mutun ya ba Allah kan shi gaba dai a cikin lokutan da zai yi shine itikafi kuma itikafi na ɗaya daga cikin sunnoni masu ƙarfi al'imamu ibn shihab az-zuhri yana daga cikin akwalikinsa yake cewa ajaban lil muslimina taraku li'tikafa fi ramadana ma'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama i'takafa منذ qadima al-madina hatta faraka ad-dunya yace mamaki musulmi sun bar sunna ta itikafi alhali manzon Allah tunda ya zo madina duk shekara sai ya itikafi har ya bar duniya bayan shi kuma matan shi sun rika yi kina ya kamata a ce dai ko da so ɗaya ga ga rayuwarka kai ne kai itikafi ko da so ɗaya ga rayuwarka in sun samu ne duk shekara kai itikafi dan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in baka samu ba to ya kasance dai baka bar duniya ba face kai wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ikhtilafi tsakanin malamai wai itikafi kowane masallaci ake yi ko kuma sai masallacin sai sai masallatan nan guda uku na makka da na madina na ina da na aksa akwai malamai masu wannan ra'ayin amma kaɗan ne daga cikin malamai ina ke san imamul albani na da wannan ra'ayin amma mafi yawan malamai sun tayi akan itikafi ana shi kowane masallaci an gane da kyau ko na'am wallahu ta'ala a'lam albabu sadisu fil hajj babi na shidda dangane da hajji wa huwa wajibun fil umri marratan shi hajji wajibi ne so guda a rayuwa alal hurri akan wanda ba bawa ba almukallafi wanda kuma yake mukallaf ma'ana baligi almustati'i kuma wanda yake iya yin hajjin wala yasihu illa min muslimin kuma baya inganta sai ga musulmi وله أربعة أركان ندر كني قداه الأول الإحرام شين إحرامي بزمن مخصوص أو نلوك تيكي بنتتي وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة شين شوال ذو القعدة ذو الحجة الله يتي الحج أشهر معلومات أشهر الحج سوني وإن شوال ذو القعدة ذو الحجة وسمى لما سنة شوال ذو القعدة وعشرة وعشرة أيام min dil hijja min dil hijja ana gane da kyau ko kenan jumlatan za a ce wata nawa ne wata uku amma me yake da suna in za a yi tafsili sai a ce wata biyu da kwana goma ma'ana tun watan shawwal ya halatta ka ɗaun niyyar hajji amma sama gare shi baya halatta ka ɗaun niyyar hajji wa wa makanun maksusin kuma shi ihrami ana yin shi ne aure ke bantacce wa huwa makka ita ce makka lil muqimi biha ga wanda yake zamna a can waqtal ihrami a lokacin da zai doki ihrami wa dhul hulaifa liman tawajjaha min al madina dhul hulaifa shi kuma shine wurin ihrami ga wanda ya huto daga madina al juhfa wal juhfa liman tawajjaha min misra wa sham shi kuma juhfa wurin ihrami ne na wanda suka hito daga misra da sham wal maghribi والمغرب ده مغرب ويلملم لمن توجه من اليمن ita kuma yalamlam wurin ɗaukar ihrami ne ga wanda ya huto daga yaman wa za tu irqin liman tawajjaha min faris wa khurasan shi kuma za ta irq wajen ihrami ne ga wanda suka hito da faris daga faris da kuma khurasan wala yanqidu illa bi niyyatin maqruna kuma shi ihrami baya kulluwa sai da niyya maqrunatan bi qawlin aw fi'lin da aka hada ta da magana da aiki ku rike wannan ka'i wannan ka'idar suke cewa anniyatu min a'malil qulubi lal lisani illa fi nusukaini anniyatu min a'malil qulubi lal lisani illa fi nusukaini a wata ibara suke cewa at-talaffuz bin niyyati bid'atun illa fi nusukaini gayin niyya furta niyya bid'a ne sai a wajen haji da umara shi anan zaka faɗi da baki ana gane da ke ko labbaika labbaika hajjan ko kuma labbaika hajjan wa umratan ko kuma labbaika umratan to wannan ita ce niyyar za a gaye ta na'am yace wa yustahabbu lil muhrimi izalatu sha'atihi qabla ihramihi ana son ga wanda zai yi ihrami ya kawar da abubuwan abubuwan da suke jayo dauda kamin ihraminsa bi qalami bi qalami azafirihi ta hanyar ya hidda horutansa wa izalatu ma ala badanihi min sha'arin da kuma hidda abin da yake akan jikinsa na na na me yake da suna gashi misali aske gashin hamuta aske gashin mara duka suna daga cikin abin da ya kamata mutum yayi kamin ihrami musamman ma dai na hamuta tun da shi in yayi yawa zai sa hamami ko an san hamami ko yawwa malam ya ce wa sunan ihrami arba'atu al-ghusl sunnoni ihrami hudu ne na farko wanka al-muttasilan bihi wanda za a hada shi ne da ihrami ma'ana kana yin wankan kai tsaye sai ka sa ihrami wa tajarrudu min al-makhis kuma mutum ya hudda dukkanin abin da aka dumka duk tufafin da an dumka su ne to ba a sa su a wajen ihrami amma ga maza fi rida'in wa izari kenan zai yi ihrami ne a cikin lage da kuma zane ana gan da ke ku lage da zane wa na'alaini da kuma takalmi a larabci idan aka ce na'alain dukkanin takalmin da ba sa ruhi ijiyar kawa ana ce musu na'alain alhiza su kuma dukkanin takalmin da suke rihe igiyar kafa ana ce musu alhiza kenan kubuttai ana gane da ke ko kenan ya kasance ya sa takalmi wanda ba sa rihe igiyar kafa wa salatu raka'atayn min ghairi al-fariḍa da kuma yin sallah raka'a guda biyu banda sallar farilla wa talbiyatu da kuma yin talbiya wa hiya labbaika allahumma labbaika na karba maka ya Allah na karba maka labbaika la sharika lak na karba maka ya Allah baka da abokin tarayya labbaika innal hamda lallai dukkan yabo wan ni'mata da ni'ima laka naka ne wal mulk da mulki shi ma naka ne la sharika lak baka da abokin tarayya wala yaqta'u at-talbiyata hatta yadkhula makka idan ya dau ihrami ba zai katse labbaika ba har sai ya shiga makka da an sa kun sauka a Madina kun yi wanka kun sa ihrami to daga nan za ku yi ta labbaika Allahumma babu wani sauran hira kawai labbaika za ku yi ta maimaitawa sai kun isa a Makka kana kallon Ka'aba sai ka katse labbaika sai ka je zuwa dawafi yace fa idza tafa wa sa'a awadaha li rawahi musalla arafa idan ya zo Makka zai katse zai katse labbaika in yayi dawafi yayi kai kawo tsakanin Safa da Marwa awadaha الضمير يعود إلى التلبية sai ya koma ga yin labbaikacin nan li rawahi musalla arafa ai ila rawahi har zuwa lokacin da za su yi sabko zuwa wajen wajen arafa wa aujuhul ihrami arba'atun kuma nau'ukan ihrami kala hudu ne wa afdaluha al ifradu mafifici shine al ifrad a malikiyance kenan amma magana mafi inganci at tamattu shine al afdal وهو أن يحرم بالحج أبن لأيك كما إحرامي نا إفرادي شين متنيي نيا حج مفردا نيا حج شي كدي ثم إذا فرغ من أفعال الحج سنة إذا يكاري أيوكا حج يسن له أن يحرم بعمرة عن سنة تامسة سيينية تيون أمرة وإحرام الرجل في وجهه ورأسه شي إحرام النمج أتكون هسكا سنة دكانسا أبن ما ليك نهي شيني wajen ihrami huskar mutum da kansa ana kula da su sosai ba a liƙe huska ba a liƙe kai ana gan da ke ko fa yuhramu alaihi satruhuma dan haka an haramta mishi ya liƙe su gane wanga ba ihramun rajul fi wajhihi wa ra'sihi ihramin mutum huskar sane da kansa abinda ake cewa ihram shine ma ya harumu alaika mafi girma abin da aka haramta ma mutum yana ihrami namiji shine ya liƙe kanshi ya liƙe huskar shi ai shine ga bayanin da ya malamin yana fa ya harumu alaihi zatruhuma ana gane da ke ku dan haka ya haramta a gare shi ya liƙe su ya liƙe kanshi ya liƙe ni ka taba ganin mutum da ihrami da hulla ko limamin maka ka gaina hudu ba ya kai kike ganin kanshi yawwa kan shi waje yake ba a liƙe kai ana gan da kyau ko ka wannan min babi zikir shay'i fi ahammi ma fihi ne ma'ana a cikin ihrami mafi girman abin da aka yi haramta shine ka liƙe kanka kuma ka liƙe ni huskarka ga namiji kenan yace fa yahrumu alaihi satruhuma bima yu'addu satiran dan haka yana haramta ya liƙe kansa da abun da ake kilgasa daga cikin abun liƙe kai kal imamati kamar rawani ba a sa rawani wal khirqati da kuma kyalle ko da kyalle ka aza shi a saman kanka baya halatta sai dai misali lema misali kana iya mutum yana iya dora lema don saboda rana ko ya aza lagen shi amma bai aza shi saman kai sai dai ya daga shi sama kai ya hau saman saman kanshi wa kullu ma yuntafa'u bihi min al-harri wal bardi da dukkanin abun da ake amfani da shi dan kare kai daga zahi da kuma sanyi kamar irin rigan nan ta ta sanyi wadda take da hulla ba zai sa ta ba ana gan da ke ko wa yahrumu alaihi lubsul khatami kuma yana haramta a gare shi sanya alkhatam shine zobe ko yawwa wa ihramul mar'ati fi wajhiha ita kuma ihramin mace a fuskar ta ne ana gane da ke ko wa kaffaiha faqat da kuma tayin hannunta kawai ihramin namiji amine ne huskar shi da kanshi ko baya liƙe su ita kuma ihramin mace mi huskar ta da tayin hannu don haka ba ta sa sahuwar hannu kun ba ta sa ne ƙari a wajen dawafi a wajen ihrami a wajen dawafi ka taba ganin mace da niqabi sai in dai ita kawai ta zo dai dawafin ta ne ba ba umara ta zo ko hajji ba ana ganin da ke ko yawwa kenan mace ba ta sa niqabi a wajen in tana ihrami walaha an tasdula ala wajhiha thawban li ajli as-satri tana iya ta zubo tufafinta ma'ana ta ta zazzado zananta hijabinta ko ta zazzado lagenta wanda ta laga don ya dan liƙe mata huska don ya dan kare ta daga kallon mutane magana mafi inganci ko wannan bai halatta ta yi ba ba ta liƙe huskar ta kwata-kwata wala ta zuhu bi ibratin wa nahwiha sai dai in ta sako abun hijabin misali don ya rihe mata huska la tagrizuhu bi ibratin kada ta soke shi da wata allura ma'ana ta sa wata allura don saboda me yake da suna liƙe huskan ya matse wa nahwiha ko abin da ya kama da haka wa yahrumu alal muhrimi masu tibin yana haramta ga mai ihrami ya taba turare ko ya shafa turare ya alaku bil jasadi turaren da yake ɗahewa ga jiki wasaubi da tufafi kalmiski kawo misalin turaren almisk wal ambar da kuma turaren ambar dukkanin su turare ne shahararru wa dahanur ra'si da kuma shafa ma kai mai ba a shafa ma kai mai wa taqlimu zufri wa taqlimu zufrin da kuma dibi akaiha in mutum na cikin ihrami baya halitta dibi akaiha wa ibanatu sha'rin ko kuma cire gashi ba a cire kowane irin gashi ana ihrami wal jima'u da yin jima'i wa muqaddamatihi da kuma abubuwan da ake yi kamin akai ga jima'i wa yafsudu al hajj bil jima'i haji yana lalacewa gaba ɗai idan mutum yayi jima'i duk abubuwan da aka hana a cikin aikin haji idan ka yi su kafara ki akan ka fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk yawwa idan ka yi abin da aka hana misali in ka hudda aka yi kana cikin ihrami sai ka yi yanka ko kuma ka yi azumi na kwana uku ko kuma ka mi ko kuma ka yantar da wata baiwa ko kuma misali ka rihe kanka kai namiji in ka sa hulla ko ka sa rawani sai ka yi kafara ana gane da kyau ko in kuma ka tuna ka barta baka ɗebe ta ba to hajjin kai na iya lalacewa eh cikin mantuwa ana gani da kyau ko eh cikin mantuwa kace da ka tuna sai ka mi sai ka ɗebe eh shine amma in ka bar shi to wannan azumin yana iya malalacewa eh ana ji azumi hajji ma yana iya lalacewa yace in waka a qabla al-wuqufi kenan idan mutum yayi jima'i yana cikin haji kamin tsayuwa arafa au ba'dahu ko kuma bayan an yi tsayuwar arafa qabla tawafil ifada kamin ayi dawafi na tsakiya wa rami jamratil aqba da kuma jihuwar shaydan fi yawmin nahri a ranar layya aw qabla ko kamin wannan azumin hajjin ya lalace الركن الثاني ركن نبي الطواف شين طوافي وله واجبات وسنن ومستحبات فالواجبات سن ستة واجبا طوافي guda shidda ne assalamatu min alhadathi wal khabath mutun ya kubuta daga kazamta da kuma rishin tsarki wa satrul awrati da suturta al'aura wa ja'alul baiti an yasari da kuma ya sanya ka'aba a hagunkinsa wa tawafu sab'atu ashwati shi tawafi shudi kewaya guda bakwai ne dakhil masjidi a cikin masallaci wa khuruju jami'il badani anil baiti da kuma hudda gaba ɗayan jiki daga Ka'aba ana gane da ke ku idan ka zo masallacin harami akwai cikin masallaci akwai cikin Ka'aba to baya halatta kai dawafi cikin Ka'aba sai dai ne cikin masallaci shine ma'anan wa khuruju jami'il badani 'anil bait dole ne ya kasance da jikin shi gaba ɗaya ya huta daga cikin Ka'aba wa salatu raka'ataini aqibahu da kuma yin raka'a biyu bayan mutun ya kare dawafin wa masnunatuhu khamsatun sunnonin dawafi guda biyar ne almashiyu mutun yayi a ƙasa shine almashi ya kasance tahiya ne mutum zai da kawahun shi wa takbilu alhajar aswad da kuma sumbatar alhajar aswad bi fihi ya sumbace sa da bakin shi fi shawt alawwal ashudi na farko in kadara in ya samu ikon sumbatar shi da baki shi yasa kullun cikin wanke shi ne ake hajar aswad kenan dan akwai masu sa baki akwai wanda zai iya sa bakin shi da wata ko da yake mafi yawanci duk wanda ya je wannan gidan Allah maɗaukakin sarki yana ba shi lahiya akwai yawa daga cikin 'yan uwa wanda suka bani labari da kansu na mu'ujizozin da suka gani da suka je wajen aikin hajji misali akwai wani ɗan uwan abokin yayanmu ne to muna yawan hira da shi mun hito daga masallaci ne sai na ga yana ta susai shi ya ce a kami shi ruwa ya wanke hannu da sabini na ce lahiya sai ke ce min turare ne da aka sa cikin masallaci ai da turare ya bige shi jikin shi kaikai yake sai ta kirta jiki sai ya wanke hannun shi yace ya nuna mini sabini ce da sabini yake yawo da ya taba wani abu mai kanshi sai ya wanke hannun shi da sabini dan da ya taba fatar jikin shi to kaikai zai tayi shi sai sai nace masa to da kaje haji ko ya kai ai wanda ya saba zuwa haji ya sani ko wajen harami ko da yaushe turare tashi ne ke budududu ko da yaushe hayaki tashi ne ke na turare mai yawa ma mafi yawan mutane inda suke sujada kusa gare su akwai mai kwalbar turare yace wallahi malam kai naga abun mamaki yace da naji wajen haji tun da na zo na yi tsawafi na harko na ɗibi ruwan zanzam na sha yace to tun lokacin nan har na dawo wannan cutar ba taso mini ba ya ce ina ma sallah kusan kwalbar turare amma ba abin da ke damuna ya ce amma ina sabko kafata a Nijar tun daga aeroport ya ce tun daga aeroport bala'i ya fara na ce tuka gwanda ya ce mun shi zata mi ni zata ruwan zamzam aha eh eh to ka gani shi kuma dan uwan shi ciwon kafa ke gare shi yace tun da ya shiga yace har sai da ya dawo har ya manta ma da ci da ciwon kafa sai da ya dawo kawai nan bata ciwo ba akwai diyawa akwai labarai diyawa na mutane wanda albarka wannan shi yasa ya tabbata hadisi manzo Allah ce ma'u zamzam ne ma shuriba lahu ma ruwan zamzam in ka sha su da daniyar da ka sha su to za su yi maka magani amma ho in ka kudurta akwai wanda shi ganin kwaf ne an ci to an ji suna magani to bar in sha dai tun daga nan to ba za su ma magani ba domin Allah ya ce ud'ullaha wa antum muqinin lahu bil ijaba daga cikin sharadi na karba addu'a ka tabbatar da Allah zai karba kuma kaka sama Allah lokaci ka ce kai yanzu kake so sha yanzu magani yanzu a'a ka bar Allah yayi abin da ya ga dama na'am aha ina ne muke to yace wa awwalu shautin wa du'a fi awwali fi awwali shautin kenan a shudi na farko ne zai sumbaci alhajar al-aswad wa du'a da addu'a wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da salati ga annabi wal ramlu lirrijali da yin sauri sauri ga maza fil ashwati salata a shudi kewaya guda uku na farko fi tawafil qudumi shi ma a tawafi na farko wa huwa fawqa al-mashi shi ar-ramlu ya hitahiya ya hitahiya sauri sassaka ko ana cewa sassaka ko kuma dai sauri wa dunal jari amma bai kai gudu ba kenan tsaka tsakiya ne wa mustahabbatuhu katiratun mustahabban ah mutahabban dawafi da yawa ne min tarkul katiri min qira'atil qur'ani daga ciki barin da yawa daga cikin karatun qur'ani ma'ana ba a so mutum yawaita karatun qur'ani a wajen tawafi zikiri ake so mutum ya ta yi wa tarkul kalami da kuma barin magana wa inshadi shi'ri da kuma yin waƙe waƙe wanda babu kiɗa ciki irin waƙe na musulunci wa tarku shurbil ma'i illa li'atasin da kuma barin shan ruwa sai idan mutum ya ji kishirwa sosai a tsakiyar dawafi wal yukthir al gharibu min at tawafi kuma mustahabbi ne bako ma'ana wanda ba mazamnin makka ba mustahabbi ne shi ya yawaita dawafi fa innahu afdalu fi haqqihi min ar-ruku'i shi yahi a haƙƙin sa da yi ruku'i ma'ana yayi nafiloli idan ka je a Ka'aba nafilar da ta yi muhimmanci a matsayin ka na bako shine ne dawafi dan me yasa aka ce ita yi muhimmanci a wajen ka dan ita nan kawai zaka iya yin ta ko a in ka komo garin ku kana da ni zaka je kai dawafi hmm baka da amma nafila fa kana kowane lokaci kana iya yi ta wannan yana shiga a cikin ka'idar da muka kawo jiya wa zai suna muna ka'idar idraku ma yafutu min ghairi badal aula min idraki ma yafutu ila badal kai abun da in ya kubuce maka shikenan ba za ka ƙara diskarta ba shi yahi ka gabatar da shi akan abun da kana iya daga baya kame karama shi ko ka yi shi wa yustahabbu liman jalasa fil masjid an yatawajjaha ila al-ka'ba mustahabbi ne ga wanda ya zamna a cikin masallaci ya fuskanci Ka'aba wa tukrahu alqira'atu wa talbiya makruhi ne yin karatu da kuma talbiya ma'ana yin labbaika fihi a tsakiyar masallaci ina a wajen masallacin harami ne ake yin labbaika ar-ruknu thalithu as-sa'yu bayna as-safa wal marwa rukuni na uku shine kai kawo tsakanin safa da marwa sab'ata ashwatin shudi guda bakwai yabda'u bis-safa zai hwara da dutsen safa wa yaqsimu bil marwa ya kare da marwa wa yu'addu al bada'a shawtan wa raj'ata shawtan kuma ana kilgawa tahiya shudi daya komowa shudi biyu ba ka sai ka komo shine kayi mi ba daya a'a in ka je kayi daya in ka komo kayi biyu haka zaka yi habbakwai wala yasihu illa bi taqaddumi tawafin kuma baya inganta sai an gabatar da dawafi dole sai an yi dawafi sannan ake ne safa da marwa ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا كما بأشرط أن تبس طوافي سيازا منتو نواجبيني كي كودا طوافي نسلنا نكي كنا إكزو كي صفاد مروة ويستحب فيه شروط الصلاة غير غير الاستقبال مستحب ني أنا صن أتك شرط سلة أوجن ين صفاد مروة غير الاستقبال ma'ana kama duk sharaɗin da ake cikawa kamin a yi sallah to ana so mutum ya cika wannan sharuɗan kamin ya yi safa da marwa ghayra istiqbali banda kallon ka'aba wal muktu ala safa wal marwati wad du'a alaihima da kuma yin me yake da suna jimawa akan safa da marwa da kuma yin addu'a akan su walaysa fi dhalika haddun wannan jimawar ba ta da kayyadaddan lokaci وليحذر مما يفعله بعضهم من من الجري من الصفاء الى المروه mutun yayi taka tsantsan da abun da wasu suke yi na yin gudu daga safa zuwa marwa wa innama yushra'u wa innama yusri'u ar-rajulu duna al-mar'a namiji shine yake gaugawa banda mace shi ma namiji ba ko ina ba zai gaugawa bainal milain al-akhdarain tsakanin alamomin nan tsanwaye guda biyu idan ka zo tsakanin safa da marwa akwai daidai inda in ka kai za ka ga ansa akwai wani zane na me yake da suna wata alama wata wuta ce tsanwa ana gan da ke ku za ka ganta idan ka ga wannan wutar tsanwa to ana mihin daga nan zuwa ƙarshen wutar za ka yi sauri-sauri kuma wannan ba an yi shi ba ne a ka domin a tarihin hajara daidai wannan wurin ne ta yi gudu ana gane da ke ku to shi yasa in mutum ya ka daidai wannan wurin sai ya yi sai ya sauri sauri ya sassaka walau ramala fi jami'i sa'ihi ajza'ahu amma da mutum amma ko da mutum yayi sauri sauri sassaka a gaba ɗayan safa da marwa yayi sai dai yayi makruhi wa kad asa'a yawwa sai dai ya munanta bayyan da ya dace ba wa kaza law lam yarmul bil kulliyah haka kuma ma bai da laihi ko da ko a ce gaba ɗaya bai yi sauri sauri ba kawai tahiya yayi amma ita mace duk inda aka ce ana sauri ko ita mace an dore an doke mata sauri dan kusan su ɗan lele ne ko yawwa a waman yunashu fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin to ka gani to kun ji ku ƴan lele ne da in ka san baka iya lele ba to kan ma ka ɗauko ɗiyan mutane ka ba ta wahala eh ba ita lele take so gaskiya ne zancen gaskiya a yi shi da wando to alwukufu bi arafa sa'atan min lailati an-nahl tsayuwa a arafa wani lokaci na dare wani lokaci min lailatin nahari a dare na layya ma'ana daren layya daren sallah kenan wal wuqufu rakiban afdal mutun yayi tsaye akan abun hawa shi yayi illa an yakuna bi dabbatihi uzrun sai in ya kasance dabba tana da uzuri to yanzu ai ba haka kare ma haka har ma ka huta daga ka kare hajji ma baka ga raƙumi ba sai dai ka ga motoci da da nake da suna da da taran taran sai dai keke irin wannan keken da ake tura soyi to shi kuma aina gurgu ne to kai ba gurgu ba ina ka ina hawa keke malam yace wal qiyamu afdalu min al julusi mutun yayi tsaye a wajen tsayuwar arafa shi yahi da mutun ya zamna wala yajlisu illa li ta'abin kai wajen tsayuwa a rafa mutum bai zamnawa sai in ya gaji wal wuqufu naharan ma al imami wajibun tsayuwa da rana tare da liman wajibi ne yujbaru bid dami idza tarakahu ana biyan sa da jini idan aka bar sa mana in mutum bai samu tsayuwa tare da liman da rana ba a ranar arafa to akwai fidiya akan sa sai yayi mi yawwa sai ya sai ya yanke dabba in bai samu ba kuma azumi faslun al'umratu sunnatun fil umri ita umara sunna ce a rayuwa marratan su guda wa arkanuha arkanul hajji ma adal wukufa rukunnanta dai sune rukunnan hajji banda tsayuwa a arafa walaha miqatani kuma tana da miqati ma'ana wurin dokan niyya guda biyu makaniyun wuri wa huwa miqatul hajji shi dai ne wuri inda ake ɗaukan hajji niyan hajji illa fi haqqi man huwa bi makka sai wanda yake a cikin makka fa innahu yuhrimu min al-hill to shi wannan yana ɗaukan ihrami ne daga al-hill al-hill shine wajen a tanke da wani masallaci da ake cewa masjid tan'im shine wajen karshen ko ko kuma a iyakar makka kun san makka ba dukkanin ta bane harami akwai karshen makka wanda can in kai zunubi wanda ake cewa in mutum ya yi zunubi me yake da suna yana zuci suratul hajji wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim wannan ayar tana nuna zunubi a makka ana linka shi to amma ita makka tana da iyaka ta inda manzon Allah ya iyakance ta to a wajen iyakar shi yasa ya tabbata mafi yawan malalata ba su zama a cikin makka sai dai wajen makka ana gane da ke ko kuma mafi yawanci mutanenmu da ke zuwa makka mafi yawanci ba su zama cikin kwaryar makka inda ke da harami can suke komawa ƙarshen makka inda ke iyakar harami to shi ake ce ma alhil duk dai cikin garin makka ne amma nan ciki in kai zunubi za a linka shi nan kuma in kai zunubi kamar kai zunubi ne a nan ya mai to shi yasa wanda ba su zunubi ya musu yawa kasuwa ɗaya ke kai su makka bukata ɗaya ke kai su makka da sun ƙare ki sai su ne sai su hito amma wannan wanda ya san ciwon kan shauha yawwa in wasu ƴan takihe ne ai su babu ruwansu malam ya ce ina ne muke yawwa ya ce wal afdalu an yuhrima min al-ji'rana abin da ya fi shine mutum ya yi ihrami a ji'in rana sunan wuri ne daga cikin wurin alhil wa zamaniyun da kuma lokacin ihrami na lokaci ko huwa jami'u ayyami sana shine gaba ɗayan ranakun shekara kenan ita hajji ita umara kowane lokaci ana iya mi yinta ana iya ɗaukan yinta ana iya ɗaukan niyyar yinta amma hajji sai ashhurun ma'lumat kenan wa sifatul ihrami biha من استحباب الغسل والتنظيف كما شفر يند أكي إحرامي أكي أوكا نية أمرا استحباب الغسل shine ana so mutum yayi wanka wa tanzifi ya tsabtace kanshi wa ma yalbusuhu da abin da zai sanyawa shi ma ya tsabtace shi wa ma yahrumu alaihi min al-libasi wat-tibi kuma ya nisanci abin da ya haramta a gare shi na kaya da kuma turare wa gairi zalika da kuma abin da ba wannan bakal hajji kamar hajji wa yukrahu tikraru hafil amil wahid makruhi ne mutum ya maimaita umara hiya da guda a shekara guda magana mafi inganci kishiyar haka ne ya halatta kai umara adadin da kake so a shekara guda yace wa tafsudu bil ijma'i ita ma umara tana lalacewa idan mutum ya jima'i kamin ya ida ta wa ma fi ma'anahu da abin da ke ɗaukar ma'anan jima'i idan waka a kablan kiba'i arkaniha idan abun ya abuku kamin rukuninta rukunanta su cika khatima liƙewa game da babin hajji idan kharaja insanu min makka idan mutum ya huta daga makka faltakun niyyatuhu wa azimatuhu ziyadatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam niyyarsa da kuma a me yake da suna karfafawarsa ta kasance da anniya da al'azima duk ma'anarsu guda idan niyyatuhu wa azimatuhu niyyarsa da kuma dalilin tahiyarsa ya kasance ziyarata annabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar ma'aikin Allah id ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam sunnatun domin ziyarar kabarin manzon Allah sunna ce mujma'un alaiha an yi ijma'i akan haka wa fadilatun kuma abu ne mai falala muraggabun fiha an kwadaitar game da yin haka fa'ida an mahuzza'iru la yushriku ma'ahu ghairahu don haka idan wanda ya zo ziyara ya zo wajen kabarin ma'aikin Allah kada ya yi shirka tare da shi li'annahu alaihi salatu wassalam matubu'un la tabi'un domin shi manzon Allah mabiyi ne ba abun bi ba ne shi ma bin Allah yake ba bin shi ake ba to kaga tsantsar wannan tsantsar tauhidi kenan daga a cikin iziya ma ga tauhidi karara sun ce manzon Allah mabiyi ne shi ma ba bin shake ba kiran duk wani haƙƙi da ya shahi Allah ba a ma manzon Allah shi wa yustahabbu an yanzila kharij al-madina mustahabbi ne kuma mutum ya sabka a wajen Madina fa yatatahhara sai yayi tsarki wa yatayyaba ya sa turare wa yalbasa ahsana thiyabihi ya sa tufafin shi mafi kyawu sannan sai ya shigo madina da wannan tsabtar tashi ma'ana ita madina gari ne mai tsarki ana son kamin ka shiga ma ka yi ne ka yi wanka ka yi tsarki ka sa kaya masu kyau sannan ka shiga madina sun ma idan dakhala masjida bada abin ruku'i sannan idan mutum ya shiga masallacin manzon Allah zai fara da ruku'i in kana waqtun tajuzu fihi nafila idan ya kasance lokaci ne wanda nafila ta halatta amma ko ba lokacin bane ya halatta tunda nafilar da zaka yi mai menene mai sababi ce ko yawwa wa illa bada abil qabri ash-sharif idan ba haka ba kenan idan ya kasance ba lokacin da ake sallah bane to zai zo ya fara da kabarin ma'aikin Allah mai girma wala yaltasiqu bihi ba zai dare ga kabarin ba ma'ana ya makalkale ma kabarin ya rungume shi malam yake ba a yin haka wa yastadbiru alqiblata kuma zai ba alqibla baya wa yastaqbilu alqabr sharif sai ya fuskanci kabarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu sai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmat wa rahmatullahi wa barakatuhu aminjin Allah a gare ka ya kai wannan annabi rahamar Allah da arbarkokin sa thumma yatanaha an yaminihi sannan sai ya dan matsa ya dan gurgusa bangaren damashi nahwa zira'in daidai zira'i fayakulu sai ya ce assalamu alaika ya ababakar ni siddiq amincin Allah akan ka ya kai abubakar siddiq summa yatanaha ila al-yamini aidan sai ya ƙara gusawa a bangaren dama kaɗan nahwa zira'in daidai zira'i fayakulu sai ya ce assalamu alaika ya aba hafsin umar al-faruq amincin Allah akan ka ya kai baban hafs umar dan faruq umar al-faruq lakabin shi ne الفاروق أي الذي يفرق بين الحق والباطل ما يربط تكانين قريا دا غسكيا ويسلم كلما دخل وخرج sai ya yi sallama a duk lokacin da ya shiga kuma ya huta wannan shine kina a takaice babi na hajji ko to kun ga mun kare arkanul islami alkamsa ko mun kare su ai mun yi zakka ko mun yi sallah mun yi mun yi hajji eh mun yi zakka mun yi azumi yanzu mun yi mi hajji to me ya saura a yawwa sai mu'amalat irin su aure irin su gado da sauransu da su kasuwanci da biki na suna da sauransu to za mu hara da suna an yi awa guda ku to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka